بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يوم litinin sha tara ga watan ainihin wato shawwal hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wanda ya daidai da sha hudu ga watan februari wato januwari shekara ta dubu biyu da ɗaya muna karatun littafin asari mulbattar fitasaddi lissaharatul ashrar na shekul allama wahidu abdulsalam bali a ƙarƙashin mas'ala ainihin wato sihirin tafriq asirin da ake domin a raba mutum da matashi ko ɗa da uwa ko mutum da wurin aikin shi ko makamantan haka bayan da malam ya kawo mana wannan sai ya kawo mana irin misalan yadda ya karya irin wannan asirai a aikace ya kawo misalin farko ya kawo na biyu ya kawo na uku to yana cikin na uku din ne a jiya sai lokaci ya ƙure mana insha Allahu ta'ala a yanzu shine ainihin zamu ci gaba ya kawo wannan misali ne ya ce shine abu na ƙarshe wanda ya faru gare shi kafin ya ainihin wato rubuta waɗannan takaddu waɗannan sadarori waɗanda muke karantawa insha Allah ya ce wata matsala ce ta faru wata mata mijinta ya zo da ita ya kukan cewa ita wannan mata ainihin wato tana nuna wa mijin nata matuƙar ƙiyayya ƙwarai da gaske to da shi ainihin wato shi wannan babban malami Wahid Bali ya yi mata ainihin karatun alƙur'ani nan da nan sai ta faɗi sai wannan hira ta gudana tsakanin ita da tsakanin aljanin da ke bakin ta yake tare da ita da kuma shi a sheikh wahidu abdulsalam bali bayan da ya tambaye shi me yasa ka shiga jikin ta yace ya shiga ne ta hanyar ainihin wato abin nan ta hanyar sihiri to ana suna cikin tattaunawa ainihin sai ce al'amarin yadda ya faru kuwa wance ce ta mata asiri ta sanya mata a cikin kwalbar turarenta ya ce shi kuma kullum yana nan yana fakwanta ya samu ya shiga jikinta bai samu dama ba har sai ran da wani ɓarawo ya shigo gidan tana razana shine sai ya samu damar shiga jikinta to anan ne wahid bale marmaza ya ce domin ainihin su shaidanun aljanu din nan suna amfani da dama guda ɗayan guda hudu su samu damar shiga jikin mutum dama ta farko shine yayin da mutum ya shiga cikin tsoro mai tsanani dama ta biyu shine gafala dama ta uku shine fushi dama ta hudu kuma shine mutum halin da ya shiga halin sha'awa duk waɗannan abubuwa sai in sun kece ɗabi'a ne sun ƙetare haddin ɗabi'a sannan aljinin yake ainihin iya shiga jikin mutum kuma duk waɗannan abubuwa kullum muna ƙara gaya maka duk abin da zaka ce ka sani da cewa illa bi iznillah sai da izinin Allah aljani bai isa maka komai ba boka bai isa maka komai ba matsafi dan sihiri maki kowane ne mutum ko aljan kowane ne bai isa maka komai ba sai inda izinin Allah to bayan da muka ji duk waɗannan tattaunawa sai shi ainihin wato wahid bali ya ce Allahumma sai dai in mutum ya ambaci sunan Allah ko kuma ya zan mutum ya kasance da alwalatu a irin wannan hali kam insha Allahu aljani ba zai iya shiga jikin shi wannan mutum ba to sannan ya ce kuma har wa yau yana daga ainihin wato cikin lokutan da in aljani ya tinkari shiga mutum in yana da alwala ko kuma ya ambaci sunan Allah sai ainihin aljani ya ainihin ƙone don haka sai muka ji wahid bali ya ce hali mafi kunci da shaidanin aljani yake shiga a rayuwar shi shine duk sanda ya tinkaran ma shiga jikin mutum to ya haɗu da mummunan bala'i domin ko dai ya shiga cikin kunci ko kuma ya zo shiga ɗin ya ƙone to za mu ci gaba da ainihin karanta daga inda ya ce qalal jinniyu sai shi wannan aljani ya ce wa hadhihi imra'atun tayyibatun miskina wannan mace mutuniyar kirki ce ko da yake talaka ce qultu wahidu yace sai na ce da shi idan to yanzu saurara ka ji takhruju minha ta'atan lillahi wa la ta'udu zaka fita daga jikin wannan mace don yi wa Allah ba'a amma ba za ka dawo ba ka ji wannan sharadin qala sai yace بشرط أن يطلق الزوجة الأخرى amma fa da sharaɗin sai shi mijin wannan mata in zai saki ɗaya ita matar wadda shi aljanin ya karya cewa ita ce sihirin qultu wahidu yace sai na ce shartuka ghairu maqbulin sharaɗin nan naka ba abin karbe bane ba za a yarda da sharaɗin ka ba imma an takhruja ko dai ka fita wa imma an nu'ziyaka ko kuma mu wahal da kai mu cutar da kai baka wahala zaɓi ɗayan biyu ƙala sai ya ce sa akhruju zan fita fa kharaja sai ya fita walhamdulillahi wala haula wala quwwata illa billah godiya ta tabbata ga Allah babu dabara babu ƙarfi ga kowa sai ga Allah ma'ana yanzu wahidu bali ya sallama dukkan al'amari ga Allah kenan kamar yadda kaji kullum mu ne maka ainihin tambihi akai thumma bayyantu lirrajuli sannan kuma sai na bayyana wa shi mijin matar anna kalamal jinni maganan nan da aljanin can ya faɗa anna fulanatan hiya allati amilat sihira cewa wance ce ta wannan sihiri ga kishiyarta gairu maqbulin ba magana ce da za a karba ba wa annal jinna domin su aljanu yakzibuna suna yin ƙarya li yufarriqu bainan nasi dan su raba ainihin kan mutane su kawo rikici a tsakaninsu gashi dai Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa yulquna sam'a wa aktsaruhum kazibuna ainihin aljanu suna ɗauko maganganu da hirarrakin da mala'iku suke suna kawo bokaye wannan kawai ya ise mai da su halittun banza mutanen banza waɗanda suke irin wannan aikin to balle kuma Allah ya ce mafi yawancinsu maƙaryata ne to in ya zama ba ka da makawa sai ka ɗau magana aljanin shikenan gwada ta a ma'aunin shari'a da Allah ya ce in ja akun fasikun bi naba'in fata bayyanu an tusibu qauma bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina in wani ainihin wato dan banza aljani ne mutum ne kowane ne ya zo maka da magana ka ji maganan nan tana kai da komowa a zuciyarka tafi ka je ka yi bincike don kakka je ka afka wanda ba shi da laifi ka dawo kai nadama daga baya to shine yace sai na wa'azantar da mutumin cewa waccan magana da aljanin can ya faɗi cewa wai kishiyar ce ta asiri ta sanya wa wannan kishiya ta ta mara lafiya a cikin kwalbar turare ƙarya ne ba za a ainihin gaskata aljanu ba don suna ainihin yin ƙarya don su raba fitina to kun ga kullum abubuwan da muke faɗi kenan abin takaici waɗanda suka je suka shiga harkar nan da ka sai ka ji an ce wai an tafi rikici kotu an tafi da malami mai ruqya an tafi da shi da aljani da wacece da wacece saboda aljani ya ce kaza shi kuma malamin da yake malami ne sakaran malami duk abin da aljani ya faɗi sai juyo ce to tunda ga abin da aljani ya ce ga abin da aljani ya ce wai sai aljani ya ce an yi wannan asiri ne a kwanta gora an yi wannan aljani ne a ina shikenan sai shi wai malamin kuma dan sakarci wai sai ya ce to a tafi can kwanta gora a daidai ina ne sai shi aljani ya ce a gindin wata tsamiya a kaza a kaza wai sai shi da malamin da kowa sai a shiga mota wai an tafi kwakulo asiri can kaga aikin banza kenan shi yasa harkan nan kullum muna wa jama'a bayani ba muna kashe muku jiki bane duk harkar ilimi din nan da ake cewa ka kware tukuna ba kashe maka jiki ake ba amma cewa ake karka afka ma abin da baka da ilimi akai in ba haka ba za ka zama bala'i ga ainihin al'umma Allah ya kiyaye sai ce fattaqillah ne wa mijin wa'azi na ce ka ji tsoron Allah wada tusaddiq qawlahu kar ka sake ka gaskata maganar da aljanin yayi ƙarya yake da yace wanta ce ta ainihin asirin duk ba wani abu bane zafin an zo an kure shi za a kore shi daga inda yake rayuwa yana ci yana sha a cikin kwanciyar hankali to yau aka ce gashi an kure shi za a kore shi daga wannan wuri sai ga to tunda haka ne bari ya zama dan a fasa kowa ya rasa bari ya haddasar da rikici kuma wanda rikicin ya fi cutar da da yake sa mata don da cutar ita kadai ce take cutuwa amma yanzu in ya haddasar da rikicin da wance da wance da danginta da dangin wane da duk sai al'amari ya kwaribe gaba daya ba haka bane haka ne sannan kuma dubi sharri ya ce wai ba zai fita ba sai da sharaɗin in za a saki ita waccan kishiyar to dukkan waɗannan abubuwa babu shakka masu rukuya sai sun tsaya sun lura da su in ba haka ba kamar ɗalibinka ne kana karantar da shi a aji sai ce shi kam yau ba za ka karantar da shi ba sai da sharaɗi kaza sai da sharaɗi kaza ɗalibinka kuma ya maka sharaɗi sannan kuma ma shi ya zo latti ana shiga aji karfe takwas ya zo karfe goma da rabi amma shi ba ma fa zai yadda ma ya shigo ajin ba fa sai in an yi sharaɗi kaza an yi sharaɗi kaza kaji shi ne laifi ne da ake jiran a horar da shi amma wai har yana kawo sharaɗi ma in ba haka ba ma wai zai koma jama'a mun gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye to kun dai ji na daga cikin darussan da zamu fa'idantu anan shine duk sanda kake ruqya an aljani ya magana kar ka sake ka amince da maganan nan in ta zama labudda to kai bincike in ko ba haka ba yi watsi da ita abinda ake so mara lafiyar nan ta watsake wannan hira da ake da su fa asali ba wai ana son a hirar da su ba ne ya zama kamar matsala ne kamar larura ne kamar dan fashi da makami ne ya tare ka in so samu ne don Allah daga tare ka din nan in kwacewa zai in ma dukan ka zai doke ka kai sauri ka bar wurin kai dai kai marmaza ka rabu da shi ba haka kake ba saboda cikin hadisi annabi ya ce la tatamannu liqa al adu kar ku fatan haduwa da makiyanku was'alullahi al afiya ku nemi Allah zaman lafiya amma fa iza laqitumuhum fasbiru in kuka sadu da makiyan naku sai ku yi hakuri sai ku jure hadisin bukhari da muslim abin da ake so da kai shine ka gane wannan aljani da kake magana da shi babban makiyinka ne babban shaidani ne makiyinka ne Allah ya ce inna shaytana lakum adu aduwan fattakhidhu inna shaytana lakum aduwan ko aduwan fattakhidhuhu aduwa inna shaytana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa shaytan makiyinku ne kuma lalle ku rike shi a matsayin makiyi din to in ka gane wannan wannan makiyinka ne hira ta hada ka da shi Allah Allah zaka ka sallame shi tafi amma tsawaita hira ane ne dan istifsarat don fito da abubuwa karara amma ba wai don duk abin da ya faɗa a amince da shi ba jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu annamuzajur rabi misali na hudu malam yace jinniyun yuridu an yadkhula fil mu'aliji ga kuma wani aljani yana son ya shiga cikin jikin malamin da ke magani ga mara lafiya dungurungum kenan to wannan fakara kamar yadda ka jita a cikin ainihin tsohon bugu ko kuma bugun farko na shi littafin asarimul battar ya zo da ainihin wato lafazin cewa aljinniyu yuridu an yadkhula fi shaykhi aljani ga wani aljani na son ya shiga cikin jikin malam to anan ina gani wahidu abdulsalami bali da kanshi yayi nazarin bai dace da yayi haka ba domin kamar ya ce wa kanshi malam kenan domin za ka ji hira aljani ne yake tattaunawa da shi da wahid bali sai shi aljanin ya kokarin ya shiga jikin wahid bali to yanzu in wahid bali ya ce jinniyun yuridu an yadkhula fi shaykhi aljani na son ya shiga cikin jikin malam to kamar wahid ya kira kanshi malam kenan to dan haka sai ya ce fil mu'aliji ina fatan mun gane a cikin wannan sabuwar taba'a sai ya gyara to wannan ita ce fakarar da nake muku ishara a jiya akan cewa an samu maganganun da shi malam Ali Hassan ya faɗi amma dai za mu ji bayanan in Allah ya nufi cewa lokaci ya isa yace qala ahadul mu'alijina bil qur'an wani daga cikin ainihin wato a masu mu'alaja wato masu magani da alqur'ani yace ja'ani biha zawjuha wa dhakara li ko wa dhakara li anna zawjatahu tubghiduhu bughdan shadida shi wannan miji ya bada labarin cewa matar shi na kin shi kiyayya matuƙa wa tartahu fi adami wujudihi ma'aha fil baiti tana matuƙar farin ciki da annashuwa matuƙar mijin baya gida falamma sa'altuha shi wannan malami mai magani ya ce yayin da na tambaye ta anil a'radi game da irin symptoms irin yadda take ji me kike ji waɗanne cututtuka ke damunki ta bayyana li anna ladaiha sihira tafriq sai na gane cewa tana da sihiru tafriq asiri ne aka yi dan a raba ta da mijin falamma sami'ati ruqya yayin da ta ji karatun alqur'ani na baka alaiha jinniyun sai aljani ya fara magana ainihin akan harshenta wadar alhiwaru tali sai wannan hira ta gudana ga ta nan kamar yadda kake zaka ji ta wa sa'azkuruhu bi ikhtisari yace ko da yake zan ambace ta ne a takaice insha Allah ta'ala qultu sai na ce masmuka me sunanka kala sai ce lan ukhbiraka bismi faufau ba zan faɗa maka sunana ba qultu ma diyanatuk menene addininka kala sai ce al-islam musulunci qultu wa hal yajuzu lil muslimi an yu'azziba muslima shin ya halatta musulmi ya azabtar da musulma kala ana uhibbuha wa la u'azzibuha sai ce ni ina son ta ba azabtar da ita nake ba na cutar da ita walakin ni uridu an yabta'ida anha zawjuha sai dai ina son mijinta ya nisance ta ne mijinta ya rabu da ita kawai manufata kenan amma ni bani cutar da ita ka ji shedani qultu sai na ce da shi turidu tafriqa bainahuma kana son ka raba tsakanin ita da mijinta ne qala na'am sai ya ce i qultu sai na ce la yahillu laka dhalik ai haka bai halatta gare ka ba fakhruj minha ta'atan lillah ka fita daga jikinta don yi wa Allah ta'a qala la sai ce a a sai malam ya dige dige wato yayi la la ya ta musu kenan la yace a a ana uhibbuha ni ina son ta qultu ni sai na ce hiya takrahuka ita ko tana kinka ba ta kaunarka qala la sai ce a a ba haka abin yake ba hiya tuhibbuni tana so na to ta iya yiwa ka ce me yasa ya faɗa haka shine magana da na faɗi a jiya ta iya yiwa yana zuwar mata a bacci yana mu'ashara da ita yana jima'i da ita a bacci kuma bata nuna mishi ƙiyayya ba duk sanda ya tashi zuwa sai zo kawai sai ta saki jiki shikenan sai su kwanta ko kuma ta iya yiwa yana zuwar mata ne da surar mijinta domin a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda ya mafarkin ya ganni a cikin bacci babu shakka ni ya gani domin shaidani baya iya rikida da surata me ma'anar wannan hadisi mafi yawancin 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a sun ɓata kan wannan hadisi ya kamata a gane wannan malamai da suka fassara wannan hadisi tafi ka je ka karanta littafin Fathul Bari na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani da littafin Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim na Ibn Al-Hajjaj suka ce abin da wannan hadisi yake nufi shine duk wani sahabi da ya san Annabi sallallahu alaihi wa sallama to duk sanda ya mafarkin ya ga Annabi babu shakka Annabi ya gani don shi dama ya san shi don haka in ya gan shi ya san shi ne to babu shakka shine ya gani shedan bai isa ya shiga wannan irin surar ta annabi sallallahu alaihi wasallama daga kan sahabbai tun daga kan tabi'ai har duniya ta tashi suka ce duk wanda ya mafarki ya ga annabi to ba za a amince da shi ba sai in ya faɗa wa wani sahabi ko kuma ya faɗa wa wani malami wanda ya karanta siffofi na annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ga irin ainihin abin da na gani a ce yaya kaga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce na gan shi wani mutum ne siriri kwarai da gaske jajawur sai ce ba annabi ba ne jama'a mun gane ja bakin ka kai shigo annabi ba jawur yake ba ba fari ne kar irin ya zan kamar zabaya ba a'a kyakkyawan mutum ne aka ce kamar mutumin da yake fari ne da kamar hoda a jikin shi kyakkyawan fari fari in ya yawa jau sai ga mutum yana wani kore kore haka ne in mutum ya jawur sai ka gan shi kamar wani zabaya to ba ɗayan biyu annabi ba ja ne jawur ba fari ne tar yadda yana kora kora ba a'a kyakkyawan mutum ne ba siriri ba ne ba kakkaura ba ne amma mutum ne ɓarga ɓarga mai siffar ƙarfi sallallahu alaihi wasallam ba dogo ba ne ba gajere ba ne to duk in kai irin wannan yaya ka gan shi sai ka ce kaza ya ka gan shi sai ka ce kaza ya ka sai suka ji duk abin da aka faɗa tabbatacce a cikin siffa annabi ya tabbata sai ce gaskiya annabi ka gani matsala ta ɗaya kenan matsala ta biyu me ya ce maka a ya baka wani zikiri ne sai a duba irin wannan zikirin annabi ya taɓa ba da shi ido biyu sai ce shi kenan kai kam kayi digam da katar abin da ake aiki da shi wanda aka karanta ido biyu annabi ya karantar yanzu annabi ya sake zuwa ya tabbatar maka wannan abu gaskiya ne shikenan a abin da ya zo maka da shi ya zo maka da wani abu ne sabanin wanda ya karantar a tsakanin shekara ashirin da uku ido biyu babu shakka wannan bai halatta ka karba ba dan abin da ya karantar ido biyu bakin shi da kunnen sahabbai ya fi daraja fiye da abin da ka gani a mafarki mu gane wannan ka'idar ka'ida ta biyu da mutum zai zo ya ce ya yi mafarki sai aka bincike shi yaya irin surar da ka gani a mafarki sai ainihin kawai ya ce a shi da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ai baka san annabi ba ya za ka iya gane annabi ka gani sai ce ai da na gan shi ya ce shi annabi ne a'a wannan shedan zai iya shiga wata sura da kai baka sani bai zo ya ce maka shine annabi misali duk cikin mu nan yanzu ba wanda ya taba ganin shehu usmanu dan hodiyo to idan yanzu kai mafarki ka ga shehu usman dan hodiyo ta wace hanya za mu iya tabbatar da cewa shehu usmani ka gani kai baka gani ba ido baka taba ganin shi ido biyu ba mu da kake ba labari ba mu taba ganin shi ido biyu ba ya za mu iya haƙaƙe cewa shi ne kamar yanzu a ce sai a haifi yaro in aka haifi yaro malam abubakar mahmudu gumi ya rasu shekaru kamar goma da suka wuce 1991 misali shikenan sai aka haifi yaro yanzu shekara ta dubu biyu da ɗaya nan da shekara talatin ya shekara talatin sai ya taso sai ya ce ya yi mafarki Malam Bakar Mahmud Gumi ya ce ɗau tafsirin shi ya ci gaba da wa mutane. Sai a ce wace irin sura ka gani? Sai ya ce na gan shi wani dattijo ne tsoho tukub yana tafiya a rarran kwafi haka gajere sai a ce ƙarya ne ba shi ka gani ba. Don Malam Bakar Gumi na ɗaya ba tsoho ba ne. Tukub irin wannan har ya durƙusa har ya mutu ko ka faɗa shi ba ta risina ba balle gadon bayan shi. Ɗaya kenan na biyu ba gajere ba ne. Sheɗan ne ya zo zai yaudare ka zai wasa da hankalinka. to ‘yan ɗariƙa kam sai suka buɗe wannan hanyar na daga cikin rukunan da suke karɓan addini ta wannan hanyar bacci in ya kwanta bacci ya zunzurutun bacci yana tusa alwala shi ta kare baki ɗaya sai tashi sai ce kam ai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan sun ɓata ta wannan hanyar na biyu yan shi'a su ma sun bata ta wannan hanyar shi yasa malamai suka ce yana daga cikin asbabul ibtida'i fi dini dalilai sabubban da ke kawo bid'a a cikin addini suka ce aljahlu bid jahilta addinin musulunci in kai jahili ne baka san addinin musulunci ba sai kuma ka je kana alqawlu fi dini bi ghairi ilmi magana a cikin addinin ba da ilimi ba duk abin da zaka faɗa ƙarshen ta ya zama bid'a ne a ce kai ba bakanike bane sai kuma a ce motar wani abokin ka ta lalace sai ka ce to a je a siyo kaza a tafi wurin bakanike kuna zuwa sai bakanike ce ai ma gaba ɗaya ba wannan bane ga abin da za a dan taba ana taba sai ta miƙe wancan da aka yi ne aka yi an yi bid'a domin an yi ƙari abin da ake kamata a siya kenan ashe wajibi ne aje a consulting aje a shawarci a nemi izinin wanda ya san abin to alqawlu fi dini bi ghairi ilmin yana sababar da bid'a sannan na biyu suka ce ittiba'ul hawa bin son zuciya a ce maka ga abin da yazo qur'ani da sunna kai kuma sai ka zafi son zuciyarka ka bi na uku suka ce ittiba'ul mutashabi bin abubuwan da suke da shubha to al-imam ibn rajab al-hanbali yana da littafi da ya sa mishi kashful ghurba kashful qurba fi wasfi hali ahlil ghurba yayi wannan littafi ne dan yin sharhin hadisin da annabi yake cewa bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba fa tuba lil ghuraba'i musulunci ya fara bako zai kuma kare yana bako alherin Allah ya kai waɗanda ake cewa sun zo da bakon addinin nan wannan hadisi Imam Ahmad da Tirmidhi da Abu Dawud sun ruwaito shi sayin hadisi ne to a cikin wannan ainihin littafin nashi da yazo sharhin wannan hadisi sai ya ce ka sani da cewa mutane sun kasu kashi biyu dangane da shubuha akwai fitnatu shahawat akwai fitnatu shahawat da kuma fitnatu shubuhat fitnatu shahawat shine wani zai shiga cikin rikici ne na addinin shi saboda abinci ko abin sha ko jima'i ko abin hawa ko kuma abin sawa ɗayan abubuwan nan biyar زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث waɗannan abubuwan kana zaune kana malamin sunna kana wa'azi baka shakka kowa kana faɗin gaskiya sai a zuwa ɗin ko wasu tafka tafka riguna a ce gashi ranka ya daɗe ya kawo maka sai ka karɓa ga buhun shinkafa ga kaji ga gidaje ga motoci fitnatu shahawat sha'awa garin haka sai ka ɓata ta haka wasu suka ɓata fitnatu shahawat akwai kuma fitnatu shubuhat fitnatu shubuhat su ne sai wasu irin tunani sai su zo su shiga kwakwalwarka to ai an ce kaza to ai kuma kaza fa to kaza kuma fa kaza to tunda haka ne wannan hadisi a aje shi ko wannan aya a ajiye ta shikenan sai ka waye gari ka kirkiro bid'a saboda ka fada cikin fitnatu shahawati ko kuma fitnatu shubuhati jama'a mun gane wannan da kyau sannan na daga cikin abubuwan da ke kawo bid'a aka ce ainihin al'akhadhu wato ittiba'ul ghairul ma'sum ka rinka bin wanda ba ma'asumi ba duk duniya baki ɗaya annabawan Allah ake bi kawai manzannin Allah kaɗai ake bi duk wanda ka bi kowane ne ka ɓata don haka a cikin wannan al'ummar tamu Allah maɗaukakin sarki bai yadda a bi kowa ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a mun gane wannan da kyau ko to in ka samu wani ittiba'u ghairil ma'sumi ka bi wani wanda ba ma'asumi ba ba tsararre bane shi daga kuskure ko laifi babu shakka zaka fada cikin bid'a to yan shi'a sun fada ta wannan bangaren domin sun yi da'awar isma akan limaman su guda goma sha biyu suka ce aliyu wannan ainihin alhassan da sauran waɗannan guda goma sha biyu da suka biyo baya suka ce duk waɗannan ma'asumai ne kamar yadda annabi Muhammad yake ma'asumi min zalali wal khata'i wa kulli shay'in ba sa kuskure ba sa laifi to dan haka suka ce duk abin da imami ya faɗi daga cikin al'a'imma din nan wajibi ne dole ka faɗa yan shi'a baki ɗaya sun ɓata anan illa waɗanda suka ainihin dawo daga kan wannan hanyar ɓata to ɗaya ɓangaren kuma shine wal akhadhu bi ghairi ma atabarahu shar'u tariqan li thubutil ahkam ɗaukar abubuwan da shari'ar musulunci ba ta yarda cewa source of islamic law ba su daga cikin hanyoyin da ake ɗibo shari'o'in musulunci ana ɗiban shari'ar musulunci qur'ani hadisi ijma'i kiyasi kai kuma sai ka je ka ɗauki bacci mafarki kai kuma ta zama maka gaba ta biyar duk abin da ka gani a mafarki sai ka tashi kana aiki da shi sai ka ga kawai mutum ya tashi wai ya ji an ce mishi ya sadakar wuka ya sadakar gumba ya sadakar kosai sai ya je ya ne duk mutumin da ka ga ya fara haka ka bashi shekara biyu zai zama boka ku rike wannan karatu da kyau ko nan da shekara nawa za ku ce na faɗa duk mutumin da zai mafarki a ce ya sadaka gumba ya sadaka kosai ya sadaka waina ya sadaka wuka ya tashi yayi aljani ne ya fara zuwa mai a hankali a hankali dama arne zai zo maka da naman kare ne ya ce maka wannan naman kare ne ce maka zai naman rago ne liman ne yanka ana nan a hankali a hankali in ka ji zaƙin shi yana da zaƙi wata ran sai fara bayyana maka yadda yake tunda ka ji da zaƙi ba ruwanka ba naman kare ba ko naman me zaka ci jama'a mun gane wannan da kyau aljani ba zai zo maka rana tsaka ya ce ina son ka bi ni ka rinka bauta mini ba zai rinka zuwan maka ne ta hanyoyin da zaka rudu don haka ku kiyaye waɗannan abubuwan to duk sa'an da ya zama ka kuskura fahimtar wannan hadisin to za ka ɓata mu dawo dalilin da ya sa muka kawo hadisin shine wani lokacin sai matarka sai ta ce tana mafarki da kai kuna saduwa to wani lokacin shedanin aljani ne zai zo sai ya rikida da surarka to kai da yake ba annabi ba ne shaidan zai iya shiga surar ka tsaf ya zo yana kwanciya da matarka to in ya zo mata irin wannan kaga sai ta saki jiki da shi sai rinka saduwa da ita don ita tana ganin mijinta ne ina fata an gane to shine irin wannan in aka zo raba su shi da ita aka so a kori shi wannan aljani sai rinka cewa ai tana son shi me yasa yake cewa tana son shi wajen mu'ashara wajen saduwa tana nuna mishi yarda ɗari bisa ɗari kaga tana nuna mai so ke wannan duk kar ku manta ina sharhin waccan kalman ne da malam yake cewa ba ta son ka shi kuma aljanin yace a'a tana so na me sirrin haka shine irin waɗannan abubuwan da yake gani na soyayya a bacci jama'a mun gane wannan da kyau ko to yadda yake iblis shaidani zai iya shiga surarka to babu yadda za a yi shaidani ya iya shiga irin wannan surar ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma shaidan zai iya shiga wata sura daban wadda ba ta annabi ba tunda ya san baka san annabi bai zo ce maka shine annabi sallallahu alaihi wasallam ku je ku karanta littafin albid'a wanda ainihin wato a Sheikh Izzar ya yi shi ya tattauna mas'aloli ɗaya bayan ɗaya da littafin al-furuq duk sun tattauna dangane da fahimtar waɗannan abubuwa wallahi daga nan ne za ka san cewa akwai abin tausayi babu shakka ga mutanen ƙasar nan tamu Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye saboda ɓatar da su ake kai tsaye Allah ya kiyaye qultu wahid bali yace sai wannan malami yace wato mas'alar wahid bali ne ta faru gare shi amma ya kauda abin ne yace wani wani mai magani sai shi yace kazabta ƙarya kake kai wannan aljani hiya takrahuka ita kinka take wa qad ja'at ila huna likai tukhrijaka min jasadiha ai ta zo nan ne don ta fitar da kai daga jikinta ba ta ƙaunarka ai ta zo nan ne don a kore ka inda tana ƙaunarka shin za ta iya zuwa nan don a kore ka qala lan akhruja sai ce saurara ka ji fau fau ba zan fita ba ina ƙara nuna mana jama'a haka ya kamata a fassara kalmar lan fassara ta da ake da har abada mummunan kuskure ne wanda ya shigo cikin aƙida ya kuma afka cikin larabci ya saba ma aƙida ahlus sunna ba su yarda da wannan ba amma abin takeici saboda mutane ba su san aqida ahlus sunna ba sai ga malamin ahlus sunna bai san aqida ahlus sunna ba in ya zo fassara lan sai fassara ta da har abada shi kenan yana nan yana wa wato mu'tazilawa da ko kenan mu'tazilawa da yan shi'a su ne suka ce a fassara lan a matsayin litta'abid don me don su kare aqidar su ta cewa ba za a ga Allah ba gashi nan innaka lan tarani sai su ce ai shikenan gashi Allah ya ce har abada ba za ka ganni ba malamai suka ce a ƙarya ne lan a harshen larabci tana nuna kore abin da yake gaba ne korewa cikin ƙarfin hali kawai cikin ƙarfin magana lan sam ba zan zo ba kamar da Hausa zazzau kenan amma ba Kano sai ce maka lan faufau ko kuma fau fau fau ma'ana ya kore ne da ƙarfi kawai amma ta iya yiwa ka gan shi wannan abu aka ce kai ga ingantacciyar magana ko da lan ta zo da har abada a gabanta ma wani lokacin ba ta fa'idantar da har abada ɗin. Shi yasa Ibn Malik yana da littafi Alkafiyatu Shafiya. Da ya rubuta Alkafiyatu Shafiya waƙe ne akan nahau da sarf baiti dubu uku da ɗari shida. Ya zo ya sharhin Abashi a mujallabi biyar. A ciki ya ce, Marra an nafe bilan mu'abbada, kai duk siwahu fa'abuda. ya ce duk malamin da yake ganin lan har ta abada ce har abada ba a fasara ta ya ce ƙaunuhur dud ya ce maganar shi a bar a watsi da ita ce siwahu akasin wannan maganar fa'adu da ka ƙarfafa akasinta ma'ana lan ba ta fa'idantar da har abada lan ba ta fa'idantar da har abada amma tana fa'idantar da nafiyin wastiqbal lan harfu nafiyin wa nafdin wastiqbalin haka ya kamata lan harafi ne na korewa sannan tana nasba ga fi'ili mudari'i lan akhruja sannan wastiqbalin kuma korewar ta gaba amma ba ta nuna har abada gashi nan misali Allah madaukakin sarki ya magana game da Yahuda a cikin Alkur'ani ya ce wallan yatamannawnahu abadan har abada Yahudawa ba za su yi fatan mutuwa ba don haka ce har abada har kiyama har gaba da kiyama ke to amma dubi kuma cikin Qur'ani yadda Allah yake ba mu labari wana da ya maliku li yaqbi alaina rabbuka nan kuma me suke burin mutuwa suke buri ashe nan ga ingantacciyar magana gaskiya saboda Allah ba ta fa'idantar da har abada wannan ita ce ingantacciyar magana a cikin malamai akwai waɗanda suka ce haka ne amma in ta zo da kalmar har abada a gabanta to za ta fa'idantar da har abada ɗin amma ibn malik sai da ya muƙabalance su dukkansu ya ce lan ko ta zo da har abada a gabanta ko ba ta zo da har abada ba sai dai kawai ta nuna ƙarfafuwar magana amma za ta iya zama ba ta ta'abidi ɗin ba ce ka je ka karanta wannan littafin sharhin alkafiyatu shafiya mujalladi na uku da kuma littafahul aqidatu tahawiyya ta al-imam ibn abil izz al-hanafi da kuma wannan littafin sharhin alkafiyatu shafiya din mujalladi na uku zaka ga cikakken bayani insha Allah shi yasa in dai har na hau kake so ka koya ka je ka koyi na hau wurin malaman salaf wanda su kokarin da suke ka fahimci na hawan alqur'ani da hadisi nahawun jarida ko wannan tafi haya islami duk zaka je kai karo da shi insha Allah Allah ya shiryar da mu qala yace lan akhruja yace sam ni fa ba za ta sabu ba zan fita ba qultu sai nace idan uharriquka bil qur'ani bi haulillahi wa quwwatihi zan kona ka da alqur'ani da hikima da dabara da karfin Allah ba da karfi na ba ba da hikimata ba thumma qara'atu alaiha ayatin sannan sai na karanta wa ita wannan mata wasu ayoyi ma'ana yanzu tun da ta'azib ne za ka yi sai ka ɗaga sautin ka sosai wajen karatu ɗin amma ba ka ɗaga sauti yadda kai kanka za ka kasa karatun daidai ba ka ɗaga sautin ka ka karkatar da bakin ka daidai saiti da kunnen mara lafiyan nan saboda kana son za ka azabtar da shi wannan aljani ne kuma irin surorin da za ka karantar za ka ainihin karanta su ne irin suratu safat irin suratu dukhan irin suratul jinni irin suratu yasin irin su ayatul kursi irin su ne zaka ainihin ya ce ba zai fita ba ko sai kai a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كرنتا كما آمن الرسول هو الصفات صفات ko kuma yasin ko dai makamantan haka sai ka karanta sai ka ji nan yana ihu yana a saurara a saurara to sai ka saurara din don kar ka zalunce shi jama'a mun gane wannan da kyau yawwa za ka yi mamaki kuma a karanta qur'ani aljani ya azabtu eh kamar fasikai ne cikin ku mutane in ana karanta qur'ani in suna caca din nan ba sa watsewa ka je gidan yan caca ka zauna alaramma ka nade kafarka da nadi كفار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم sai ga wannan ya dau gwangwani zai tafi tsari ba ya sake dawowa wannan yace ya tuna bai yace fa ne ba wannan duk sai su zara jiki su baka wuri mas'alar da yace amma baka tsaya kai nazari bane shine haka al'amarin ne yake su ma waɗannan aljanu zaka ga ga su musulmi ana karatun qur'ani suna cewa za su gudu za su gudu saboda fasikai ne abun ba shi da daɗi ga fasiki Allah ya kiyaye shine yace fasaraha da aka karanta waɗannan ayoyi sai fashi da kuka ya ihu fa qultu sai nace a takhruju zaka fita qala na'am akhruju zan fita walakin bi shart amma fa da sharadi kaga bai azabtu ba fake qultu sai nace ma huwa shart menene sharadin qala sai yace akhruju minha zan fita daga jikinta wa adkhulu fika anta sai in shiga jikinka kai malamin qultu la ba'asa sai nace ba laifi اخرج منها fita daga jikinta wadkhul fiyya in istata'ta in dai har zaka iya shiga jikina fantazara qalilan sai ya dan saurara ka dan summa baka sai ya fashe da kuka fa qultu ma yubkik sai nace me yasa ka kuka kala sai ya ce la yastati'u ayyu jinniyin an yadkhula fika al-yawm ayinin yau dai ba wani aljani da zai iya shiga jikinka qultu walima sai nace me yasa kala sai ya ce li annaka qulta al-yawma fi sabahi saboda a safiyar yau ka yi zikiri ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mi'ata marra saboda kai wannan zikiri kafa ɗari qultu ni ko sai nace sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama alqa'ilu manzon Allah ya yi gaskiya da ya faɗi cewa man qala fi yaumin wanda a yini guda ya faɗi wannan addu'a ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mi'ata marra babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya lallai mulki da godiya sun tabbata ga Allah Allah yana da iko akan komai in dai mutum ya faɗi haka kafa ɗari a yini kanat lahu adla ashar riqabin za a rubuta mishi ladan gwargwadon ya yantar da wato wuya guda goma a cikin wata riwaya ma ‘ya'ya daga cikin ‘ya'yan annabi Ismail kamar ya ‘yantar da ‘ya'yan annabi Ismail ana nufin masu daraja kenan wa kutibat lahu mi'atu hasana za a rubuta mishi lada ɗari wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a kuma za a share mishi zunubai ɗari wa kanat hirzan min ash-shaytani yawmahu zalika wannan zikiri da ya sai zama mishi kariya daga shaytani a wannan yini hatta yumsi har sai yammaci tayi walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi a wannan yinin babu wanda zai iya zuwa da wani aiki wanda shi wannan mutum ya zo da shi illa rajulun amila aksara minhu sai dai mutumin da ya aiki fiye da nashi ka je kai irin wannan zikirin kuma ka je kai wani aikin alherin daban to ka ka tsere mai kenan jama'a mun gane wannan gashi yace rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin ainihin wato mujalladi na shida shafi na 338 fath yace ka duba fathul bari wa muslim da muslim a cikin juz'i na goma sha bakwai shafi na goma sha bakwai nawawi ya ce ka duba sahihu muslim tare da sharhin nawawi jama'a kun ji wannan qala shikenan sai wannan aljani ya ce idan akhruju minha to shikenan zan fita daga gare ta fa ahada ya alqawari wa kharaja ya fita wal fadlu lillahi wahdahu falala baki ɗayanta ta Allah ce jama'a kun ji wannan to wannan ainihin wato kaga yana nuna maka kai ɗin nan da kake wannan ruqya la budda ka zan ka shirya tukuna to me shiri ba wai shiri ka je ka sa layu ba in ka sa layu ka zama arne zunzurutun arne ba ma guji ka san wannan a'a zikiri zaka kula da shi na sunna ba kuma zikiri wani shehi ya ɗiba maka ba a ɗibawan manzon Allah zikiri ba ba wani shehi da ke fanal bitin din zikirin manzon Allah a ce manzon Allah ya faɗi zikiri sai wani shehi ya buge nan ya buge nan ya ƙara sam ya lalace sai ka tsaya yadda na manzon Allah yake kar ka ƙara kar ka rage kana ƙarawa zai bindiga ya tarwatse kana ainihin ragewa shi kenan bai kai geji ba ba zai ci ba sai kai yadda aka ci jama'a mun gane wannan da kyau to kun ji wannan to jiya na yi muku ishara zuwa ga wannan akan cewa akwai wani ɗan uwa daga cikin yan uwa salafiya shi ma babban malami sananne ainihin wato malam Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari a cikin wannan littafi nashi ya ɗauko wannan magana wannan littafi nashi ya yi shi ne gashi burhanu shar'i fi isbatil masi wa sara ya ce hujjojin shari'ar musulunci game da tabbatar da cewa aljani yana shiga jikin mutum kuma ya buge shi ya kawo hujjoji alkur'ani da hadisai ainihin hujjoji masu yawa kwarai da gaske to a cikin wannan littafi ya rinka kawo kurakurai da yan uwa masu yin rukuya suke yi to akwai maganar da ya kawo wadda ita ce ne ishara a kanta jiya wannan ainihin magana da ne ishara a kanta na ce ni ina fahimtar wannan magana da Ali Hassan ya yi a ƙashin gaskiya ya tafka kuskure domin a nan ya ainihin wato kamar yana fahimta cewa wahidu abdulsalami bali yana yaban kan shi ne da ya ce gashi har ma ya yi zikiri aljanin ya kasa shiga shi ai wahidu bali ba yana ba da labarin ku zo ina da falala ba ne yana faɗin wani abu ne wanda ya afku gare shi sannan waɗannan abubuwan da yake faɗi yana faɗi ne kamar yadda na faɗa jiya domin a rinka kaucewa kurakuran da ake faɗa tun da ya karantar da abin theoretically ya karanta a karance a rubuce a aikace fa sai ya ce to ga yadda ya aikin daga haka zaka ji yadda ake da yadda ake kurakurai a kauce musu to shi dai Ali Hassan a cikin wannan littafi shafi na 217 yace al-mafsadatu sadisa yace barna ta shida daga cikin barnar da ake samun masu ruƙuya suke al'ujubu allazi qad yalhaqu bil mu'alij ji da kai da shi mai fitar da aljanu yakan yi yace faqad yusabu al mu'aliju bida'il ujubi min jarra'i makril jinni yace wani lokacin a iya samun mai yiwa mutane magani game da cuta aljanu sai ya samu kanshi a halin cuta wata irin cuta ita ce ta ji da kai saboda makircin aljanu wa ala sabilil misal sai yace misali kataba ahadul mu'alijina tahta unwan an samu ɗaya daga cikin masu warkar da mara lafiya ya rubuta a ƙarƙashin wani babi da ya sa mishi suna jinniyun yuridu an yadkhula fi shaykhi jinniyun yuridu an yadkhula fi shaykhi ga wani aljani yana son ya shiga cikin wani malami to shi yasa kaga na zo maka da wannan bugun a ɗazu ne maka ishara akan cewa wannan bugun shine tsohon bugun farko na littafin asarimul battar ali hassan ya yi babin ya sa mishi jinniyun yuridu an yadkhula shaykh daga baya sai ga amfani da kalmar sheikh za ta zama kuskure don haka sai sa jinniyun yuridu an yadkhula fil mu'alij to amma shi Ali Hassan tun da ya dade da rubuta wannan littafi don haka kaga da tsohuwar ko kuma bugun farkon ya amfani da shi domin wannan bugu da ke hannunmu na yanzu sabon bugu an samu ainihin wato da bugu na bana ne yanzu wannan da ke hannuna na bana ne na shekara ta dubu biyu da ɗaya wannan kuma bugun bara ne duk ɗaya ne da wannan da wannan amma wannan na bara ne wannan na bana wannan kuwa wajen shekara shi goma sha shida jama'a mun gane wannan abin da za ka yi mamaki kenan wajen shekara goma sha shida da fitowa amma malaman ƙasar nan ba su san matsalar ba sai kwana kwanan nan don haka kuma nan da nan sai suka ce ƙarya ce kuma tunani muna da waɗannan littafi abin takaici da mamaki har kasusuwan da ya karanta duk sai da na ba ku labari ba abin da ya shafe su in suka tafi aikin hajji ko umra sai dai su je su ci ko akwati ya ga wata bazawara zai ƙara aure shi kenan kawai duk sanda kake malami ka tuna kai kana hidimar jama'a ne ba ku ganin sardauna sardauna in ya fita ya tafi ƙasar Holland ya ga ana wani aikin alheri sai ya ce yanzu wannan aiki a ina zai dace a zo a kafa mana shi a Najeriya ta Arewa in ya tafi ƙasar Germany wannan irin abu da ake a ina zai dace a zo a kafa dukka duba sardauna da ya gama kafa A biyu ya gama kafa A biyu sai ga ai aikin gona harka arewa ce dan haka sai aka tafi ma'ana cibiyar da ake karatun ilimin harkar gona da abin da ya shafi dabbobi da sauransu sai sardauna ya ware mata bangare mai cin gashin kanta dattawan da ke raka sardauna aka ce sanda za a kafa a biyu fa da kafa ya rinka takawa yana cewa za a ɗiba ana tafiya an kama hanyar huntuwa ana tafiya ran kai daɗe ai ta isa sai ce ƴaƴanmu suna da yawa ku bari mu ƙara gaba ne ai ta isa sai ce ƴaƴanmu na da yawa gashi nan dubi har sai da a biyu ta danganta ga ta can ta tafi shika duk aikin sardauna ne to abin da ake so kenan shugaba ne kai gabna ne kai malami ne kai duk inda ka je so ake wani alheri za ka je ka zo da mutanenka ka tafi hajji ko umra Allah ya ce li yashhadu manafi alahu wallahi in ka siyo akwatin aure lam tashhad wa lam nashhad nahnu manafi'a domin akwatin aure akwai shi nan sabon garin Zaria akwai shi a Jimeta akwai shi a Yola akwai shi a Sokoto akwai shi a Maiduguri akwai shi a Kano akwatin aure da duk kayan aure akwai su a nan amma akwai abubuwan da babu su a ƙasar mu Najeriya in ka je Saudi Arabia sai ka je ka siyo irin waɗannan abubuwa sai ka zo ka kawo kasusuwa ne na wa'azozi littattafai ne kayan bincike ne abubuwa ne sai ka je ka kawo in ka tafi Ingila sai kai tunanin menene ɗalibai zai amfane su sai ka je sai ka kawo to kana aikin malanta ke jama'a mun gane wannan da kyau sai daga malami a jidda yana ruku-ruku da akwatuna biyar zai aure wata bazawara ya ga wata budurwa zai ƙara shikenan amma al'amarin jama'a fa ba ruwan shi sai ya zo shi kenan in an zo an bayyana sai ce ƙarya ne shi yasa akwai matsala a Najeriya jama'a akwai matsala a Najeriya juyin juya hali ina gaya muku sai an yi na siyasa sai an yi na malanta a ƙasar nan juyin juya hali sai an yi na siyasa sai an yi na malanta a ƙasar nan saboda ba za a bari ana ƙwarar jahilai ba yadda su Aminu Kano suka mutu suna gwagwarmaya ba za su bari a cuci talaka ba lalle babu shakka sai an yi gwagwarmaya a ƙwato haƙƙin jahilai kuma in ba haka ba yanzu waɗannan abubuwan ana cutar jahilai ne abin alheri ne sai a zo a bayyana maka sai wani malami ya tashi sai ce ƙarya ne to me gaskiya a'a ƙarya ne bai wancan to menene substitute na wannan zuwa wurin boka kafirci to ga qur'ani za a karanta a karya asiri ko a kori aljani shi ma kuma ka ce bokanci to me gaskiya sai ka ce a larura ce a tafi wurin wancan bokan da ke bauta aljanu a gindin tsamiya amma ka a je wurin wannan mai karanta qur'ani saboda shi malami ne kana hassa da shi yasa akwai matsala a Najeriya wajibi ne sai an shaɗa mara ai yadda ka san wasu turawa suka shaɗa mara rushe cinikin bayi a Afirka to lallai sai an shaɗa mara ɗan Afirka ya shiga uku fa har yau tun da bature ya shiga ya shiga Afirka har yau dan Afirka bai huta ba har yau wallahi tallahi ka tsaya ka auna da kyau ka gani tafi kasar Liberia ka gani kasar Sierra Leone bayi ne aka kamo su aka zo aka jibge su anan kamar za su zauna lafiya an bi su kuma ana ta kashewa bayi ne jama'a mun gani shi yasa sai ka ji Freetown Freetown ma'ana birnin da aka yanta su da aka ɗibo su nan aka zo aka jibge su Liberia daga Liberty yanci har yanzu ba su huta ba to nan kuma duk nan kasashen mu kuma da ake zaune lafiya irin su Najeriya kuma malaman kuma suna ta nukurkushe mutane suna ta nukurkushe mutane duk waɗanda suka yi kokarin za su fahimci addini sai malaman su hana Allah ya kiyaye shi yasa lallai akwai aiki jama'a to shine sai malam yace fa ba'da muhawaratin baina shekhi wal jinniyi bayan doguwar muhawara tsakanin wannan malami da aljanin qala shaykhu lil jinni sai shi malamin yace wa aljanin atakhruju zaka fita qala ai aljinni sai aljanin yace na'am akhruju walakin bi shart qala ma shart me sharadin qala sai yace akhruju minha wa adkhulu fika anta kun ga dai maganar ko ita ce yake abin qala shaykhu la ba'as ukhruj minha wa adkhul fiya in istata'ata kamar dai maganar fantazara qalilan sai yace fantazara qalilan thumma baka to a nan ne sai sauri ya sauke lamba da ya ce fantazar kalilan sai ce yuridu sheikh shi wannan malami yana nufin an yi shi'irar qari'a yana son ya nuna wa mai karatu cewa bi annal jinniya qad hawala dukhula fihi falam yastati aljanin yayi kokarin ya shiga jikin shi ne ya kasa fantabi sai ce ka fadaka kaga duk Ali Hassan yana cewa ne Wahid Bali yana son ya nuna shedanin yayi kokarin shiga jikin shi shine yayi kokari ya kasa to shi dai Ali Hassan yana suka akan wannan matsala ne a takaice kenan to daga ƙarshe faqala shehu sai shi malamin yace ma ka ina karantowa ne dan ka ji nassin maganar nan ta Sarimul Battar ce yake wa raddi an gane qala shehu ma yubkika qala anta qulta azkara sabahi al-yawm la astati'u an adkhula fika intaha sai yace shi Ali Hassan yanzu ya gama kawo magana da zai kawo sai yace wala yakhfa alaina ma yamtawi alaihi khabas wa makrul jinni wannan irin hira da wannan malami ya ba abu ne ɓoyayye gare mu ba irin mugun makircin da aljanin yake shiryawa wa zalika fi istidrajil mu'aliji wa zajj bihi fi ghayahibi afatil qulubi wa wa muhbatati al a'mali min riya'in wa nifaqin wa kibrin wal iyadu billahi yace to al'amarin ba abu yake gare mu ba irin yadda wannan aljani yake bi a hankali wajen ya ga cewa ya karkatar da wannan mai magani daga ainihin wato kan hanya ta wajen ya kawo mishi abubuwan da za su karkatar da zukatan shi ko kuma su ɓata mishi ayyuka ta wajen riya ko munafunci ko girman kai yace Allah ya tsare mu a takaice dai kaji abubuwan to wannan magana a jiya na yi ishara a kanta na ce gaskiya saboda Allah ba daidai bane da Ali Hassan Ali Abdulhamid ya irin wannan to irin wannan zan yi amfani da wannan damar gaskiya in yi wa 'yan uwa masu ƙoƙarin da'awa ta salafiya musamman a Najeriya tambihi akan in har ka ji wani ɗan uwanka da kuke da kyakkyawar fahimta da wani ra'ayi ko wata fahimta ko wata magana wadda kai kana ganin baka yadda ba ko ba daidai ba ce da ka je ka sa kasar ka yi raddi ka je ka same shi tukuna ka fara jin menene hujjojin shi tukuna wata rana wani ya ce jama'a cikin ku jiya wane ne ya ga wata tauraruwa malami ne a makaranta ya ce cikin ku jiya wane ne ya ga wata tauraruwa ta yi wurr haka ta faɗi sai wani almajiri ya ce ala gafarta malam ni ne sai marmaza ya ce amma fa ba sallah nake ba dan ka dauka yana yana sallah ne riya sai ce ba sallah nake bai ce me kake hau wannan tsakar dare ba kai bacci ba haka ga san da wannan tauraruwa ta wulkita yace wani abu ne ya harbe ni kamar kunama haka shine na kasa bacci yace a da kunama ta harbe ka me kai sai yace a nayi tofi ne a wurin sai yace haƙiƙa ka kyautata da ka tsaya iya abin da ka sani amma bari kuma ka ji wani abu mai falala wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya nuna mishi al'ummar shi a cikin su Allah ya ce mishi akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi babu uquba annabi ya yunkuri ya shiga cikin gida sahabbai suka yi ta tattaunawa me yawa waɗanda suka aka haife su a musulunci ne suka rayu a musulunci ba su taɓa shirka ba balle su tuba suka yi dai ta fahimta iri iri da annabi ya dawo ya samu suna tattaunawa ya ce har yanzu kuna tattaunawa suka ce to su waye waɗannan ya manzon Allah sai manzon Allah ya ce su ne waɗanda ba sa ainihin shirka ba sa camfi ba sa ainihin tofi ga Allah kaɗai suka dogara sai ce kaga wannan hadisi yana nuna falalar inda abu zai same ka ma ka haƙura ma gaba ɗaya ko tofin ma karka yi da ainihin zai fi to kaga anan sai da ya fara jin tukunan me dalilin shi shi da ya haka ya kawo mishi nashi dalilan sai kuma shi wannan malami yake nuna mishi to ga wani dalilin wanda yake nuna eh inda wani abu zai harbe ka ka je ka yi ruƙuya ka yi addu'a ya halatta in ko da za ka daure in kunamar ta harbe ka har ma ta faɗi shikenan babu komai amma ba lalle bane falala ce don shi kanshi annabi kunama ta harbe shi ai sai da ya addu'a to ai ba lalle bane hadisi yana cikin mu'jamut tabarani kunama ta harbe shi je addu'a da qul huwallahu da falaki da nasi ya ɗibi gishiri ya zuba a cikin ruwa yana dangwalwa yana shafawa to kaga anan abin da ake so shine duk sanda ka ji wani dan uwanka ahlus sunna wanda ke bin manhaji irin naka ya faɗi wata magana wadda ba daidai ba in dai dan Allah kake ba so kokari kake a ce ai kai ma ka zo babban malami har kai wa na raddi a'a sai ka je na ji kaza kaza kaza kaza kaza me yasa ka faɗa haka kuma ka yi wa kanka adalci tukuna kai ka kai shi a ilimi tukuna ko kuwa ya shiga fannin da ya shiga kai gaba ɗaya karatunka bai kai ka shiga wannan fannin ba abin da yake magana daban kai kuma abin da ka fahimta ne daga maganar shi ka zo ka ne wa fahimtar karaddi kenan mun gane wannan da kyau don misali wani zai iya faɗar magana idan baka fahimci wannan maganar da ya faɗa ba sai ka je kana raddi to yanzu ba magana shi kake wa raddi ba fahimtarka kake wa raddi jama'a mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki shiryar da mu domin wannan na daga abin da nake ganin shedan zai bullo wa masu da'awar salafiyanci ya fatattaka su akai shine kowa ya rinka ganin cewa zai iya istiklali da fahimtar shi yadda yake da ya ji wani ya saba fahimtar shi kenan sai ya hau raddi akai wato mu rinka bayyaka mu rinka kuntata raddi ma'ana ya zama kar mu rinka baiwa raddi dama amma da matsala ta faru a zo a yi muƙabala da matsala ta faru a zo a yi raddi wallahi ba ku da abin gaya wa jama'a ne shi ya kai ku yau a yi muƙabala gobe a ce a yi raddi in kuna da abin da za ku gaya wa jama'a ba ku da ba ku da lokacin raddi duk sanda ka tasa ɗalibai za ka karantar da su in ka faɗi magana an ka ji wani maka raddi rabu da shi ci gaba da karantarwa fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilina in ba haka ba in ka fito za ka zo sallah wannan kare ya maka haushi wannan ya maka wancan ya kawo maka rarima in ka tsaya kana kula su har a gama sallan nan kai baka iso masallacin ba amma in ka sa kai ka tafi suka gama haushin su sai kowa ya kwanta kai kuma ka wuce ka tafi sallar ka Allah ya kiyaye wannan shine karshen faslin ainihin wato da Wahidu Abdulsalam Bali ya kira shi da me ya kira shi da sihru tafriq jama'a kun ji bayanai dangane da wancan nau'i na asiri asirin da ake dan a raba mutum da matar shi ko makamantar haka malam yace saniyan nau'i na biyu daga cikin nau'ukan asirin da za a tattauna karantar da su a wato da karya su a wannan littafi si'rul mahabba asirin da ake dan a sa soyayya tsakanin wane da wance ko wane da wane ko wance da wane ko wane ya so gari kaza ko wane ya so makaranta kaza ko kuma dai duk abin da baka so ka so shi shi ake kira sihrul mahabba shi kuma akasin wancan kenan wancan sihir tafrik asirin da za a raba wani da wani to wannan kuma wani bai son wance sai a ce bari a je a yi asiri a ɗauko takalmin shi na hagu a ɗauko kaza a samu ainihin kwalba a haɗa da kan angulu a haɗa da kwankwason kyarkeci duk baki ɗaya billahi lazi la ilaha illa huwa kafirci ne waɗannan abubuwan jama'a shine annabi ya kira shi attiwala dan haka sai malam ya kewaye kalmar attiwala anan to يقول النبي صلى الله عليه وسلم yadda wahidu wali yake tsarin wannan littafi nashi in ya tunkaran ma matsala inda akwai aya qur'ani da ya sani sai kawo in akwai hadisi sai kawo in kuma babu sai shimfiɗa akan matsalar da hujjoji da shari'a ta yadda da su yanzu a can sihiru tafriq ya kawo qur'ani da hadisi to anan kuma ga ainihin hadisi da ke tabbatarwa yace annabi ya ce innar ruqa wat tama'ima wat tiwalata shirkun lallai ruqa da tama'ima da tiwala shirka ne mecece kalmar ruqa shine wannan irin hanyar fitar da aljanu ko kuma hanyar bokancin karya asiri irin na jahiliya ku bambance mun yi bayanin wannan a baya amma matsala ce da ake saka shubuha a kai da annabi ya faɗi wannan ya ce ruqa shirka ce sai sahabbai suka ce subhanallahi ai mu kuma muna ruƙan nan a jahiliya sai annabi ya ce ku faɗi abubuwan da kuke karantawa in kun zo yin ruƙar sai suka ce ai gashi gashi sai ji sunan Allah ne suke biyawa sai ce la ba'asa bir ruqyati ma lam takun ko ma lam yakun fihi shirk babu laifi ga ruqya in dai babu shirka a ciki babban malami al-imam Majduddin ibn al-Asir a cikin littafin shi mai suna an-nihayatu ainihin wato fi gharib al-hadith littafi ne dictionary ne na malaman hadisi yana da mujalladi biyar da ya zo fassara wannan kalma ya fassara ta kamar yadda ka ji can da nan ɗin ya ce to daga nan za mu gane ashe duk sanda muka ce ruka to muna nufin hanyar fitar da aljanu irin ta jahiliya ta bokaye in muna son mu faɗi ta musulunci sai mu ce ruƙuya to amma kalmomi ne da ke da alaka da junansu dan ka yi amfani da wannan a can ko waccan a nan ba nan ne matsala ba amma inda za a ce a zo ana son a tantance ne sai ka ce to ruka fitar da aljanu da karya asiri irin na bokaye rukuya kuma fitar da aljanu da karya asiri irin wanda sunna ta tabbatar jama'a mun gane wannan da kyau to ma'anar ruka kenan at-tama'im kuma su ne layu laya ko kambu ko menene su ake kira at-tama'im jam'in tamima wa tiwala tiwala kuma shine irin wannan asirin da za a yi a ce ai wance ta je ta yi asiri ta shanya mijinta ai wane ya yi asiri ya aura wance wato ba ta son ka sai kawai sai ka je ka haɗa mata wani asiri a madara ne ko a shayi ne ko a kayan kaza ne shi kenan nan da nan sai ta bi sai ta ji tana son ka to musamman yan matan yanzu masu son cin banza an sa mata rana da wane an karɓi sadaki an yi kaza an yi kaza sai ta ga ga wani ya zo ba ƙauye ne za ta cuce shi ba ta san ba ƙauye kuma alhamdulillahi Allah ya kiyaye wani ba duka ya fahimci addini to shi kenan ta ci kayan shi sai je kawo mata kaji daga ƙauye kwan zabi ya kawo mata kaza ya kawo mata kaza duk tana ci yan mata ƙawayenta suna ta cewa a ke kan wancan kin more wallahi ana ga tana cin na banza ran nan ba ƙauye ya zo zai zo taɗi kawai sai ga ana biki a anguwa lafiya wai ai bikin wancan ake yi sai ce to daidai ne ai ba komai shikenan sai koma dama mushriki ne arne ne shikenan sai ya tafi wurin bokan shi sai je sai a hada asiri in aka zo aka hada asirin nan shikenan sai a zo sai a watsar an zo za a kai ta gidan miji ne ta ƙetara shi kenan sai zuciyarta sai ta birkice daga soyayyar mijin da aka ɗaura mata aure zuwa kan wannan baƙauye haka tana faruwa ko kuma tun farkon ya ga tana dugu-dugu wai ta gan shi baƙauye ita kuma yar boko kaza kaza tana ga tana abin nan sai je ya haɗo mata asiri a madara ko a nono ko a wani abu ya kawo mata kindirmo mai kyau shikenan da zarar ta sha shikenan sai ta ji zuciya ta birkice soyayya ta gama bokonta kaf amma a ji a ɗauke ta a kai ta cikin bukka a ƙauye jama'a mun gane wannan da kyau ko to shine duk wannan garin cin banza ne yan mata a wannan zamanin suke faɗa wannan haɗari wai sai ga budurwa ɗaya samari biyar kowa na zuwa yana ta kawo abin duniya kuma ana ta karɓewa ana ta karɓewa kuma wai ranar da za a ɗaura aure ɗin nan ba za a kira sauran a ce to gaskiya Allah cikin hikimar shi ya sa wance za ta auruwa ne ku kuma kai ka kawo kaza ga kayan ka kai ka kawo kaza a'a da kayan samarin nan za a bi a tattara fa a je ai kayan daki saboda zalunci to in wani ahlin sunna ne baya tsafi wani arne ne yana yi in an ci dukiyar wani ya haƙura wallahi wani ba za a ci dukiyar shi haƙura ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye to wannan shi ake kira attiwala gashi a ƙasa malam ya takrijin hadisin yace rawahu ahmad al-imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi juz'in farko mujalladin farko kenan wato shafi na 381 wa abu dauda da al-imamu abu dauda a lamba hadisi na 3883 wa ibn maja da al-imamu ibn maja lamba hadisi 3530 wal hakim da al-imamu al-hakim a cikin littafin shi al-mustadrak ala sahihaini a cikin mujalladi na 4 shafi na 418 wa awradahu al-albani fi sahiha الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ياكا ونن أتكل للتافن سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم إحدى وثلاثين وثلاثمائة لمبر حديثي أكو دتلاتين دتايا محمد ناصر الدين الألباني ياكا ونن kun ga magana da na faɗa jiya na ce shi Ali Hassan ɗin nan yana tare da bayan Allah nan har yana hujja da littafin malamin su Muhammad Nasiru Dinar Albani shin aka ji yayi kuskure ai ba wani abu bane sai a neme shi ko na wahid abdulsalami bali sai in aka je ya kuskure sai a buga mishi waya ko da a waya sai a neme shi a tattauna ko ta hanyar rubuta wasiƙa musamman san da ya rubuta wannan littafin ya rubuta shi yana madina ne a madina ya rubuta shi a nan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ma'aikata ce mai zaman kanta kaka ji an ce masallaci ka ɗauka irin masallacin anguwa wanda yake gaba ɗaya ba a yi shi a tsarin sunna ba masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci ne makaranta ce library ne ɗakin bincike ne komai akwai a wannan wurin shi yasa a masallacin annabi zaka shiga kana turun jahili akwai maka karatu ka fito kana malami ga kuma ɗakuna nan ƙatin ƙatin gidan sama hawa kan wani littattafai ne zankame wani littafin fiye da shekarar shi dubu ɗaya ma ba a buga shi ba rubutun hannu yana nan ka je kai binciken ka a nan ka koyi karatun a nan ka zama malamin a nan kai rubutun a nan ka fito masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ke to abin da ake so kenan jama'a shi yasa kullum muna cewa Allah ya ji kan Alhaji Haruna dan ja da gafara ba mu gushewa musamman mu mutanen Zaria mu ne mishi addu'a da ya zo ya dankara masallaci duk zaria ba a taɓa samun masallaci irin shi ba har yau yau masallacin nan shekarar shi ashirin da ɗaya kenan shekarar shi ashirin da ɗaya 1980 aka buɗe masallacin nan yau shekarar masallacin ashirin da ɗaya duk da ya gama baki ɗaya sai kira malamai ya ce kuma a lissafa littattafai za a ɗibi miliyoyin kuɗi a je a ci ko jiragen sama manya-manya da littattafai ya ce kuma a zo a kafa library ‘ya'yan musu ta karatu suna bayyana mana ilimi to ya faɗi wannan magana ba da daɗewa ba sai ya mutu to ina masu kuɗin zariya ko ko duk zariya kuma mun zama talakawa ne akwai masu kuɗi ko to sai ku yi kuma ku kuma ku yi haka ake so amma ka taskance sai ka mutu a zo ana ta lissafi ‘ya'yanka su ta bala'i a raba su a kotu alkali ya wawushe abin da ya wawushe shikenan halaluha hisabu wa haramuha iqabu haka limamin juma'a yace halal sai a tsaya ne maka lissafi ɗaya bayan ɗaya ka shiga uku ka lalace haram kuwa ba za ka ɓata mala'iku lokaci ba wuta za su yi da kai kawai ka tara haram a tsaya ana lissafi za ka ɓata musu lokaci wuta jama'a mun gane wannan da kyau to abin da ake so kenan manyan masu kuɗin zaria yanzu dai a nan zaria ba a buƙatar malamai masu karantar da karatu sai an ɗibo daga wani gari malaman ƙur'ani akwai malamai mahaddata alƙur'ani amma ana buƙatar a samu makaranta ne darƙeƙiya ginanniya ta tahfizul qur'an a nan ƴaƴanku za su kwana su ci su sha su sanya tufafi a haddatar da su alƙur'ani su iya boko su iya arabiya babu wani dalili da zai sa sai an bambanta boko da arabiya shi yake ka ake wulaƙanta arabiya duk sanda aka bambanta boko da arabiya to arabiya ake zalunta saboda ita arabiya in ka gama ta ka fito ba za a ce kai ne darakta kai ne kaza kai ne kaza a ɗabi'ar ƙasar haka ake to tun da haka ne ko an ce boko ka je da safe arabiya ka je da yamma sai ka ga bokon ta cinye arabiya amma kamata ya makaranta ɗaya ita ce boko ita ce arabiya a ce an saka ka firamare wannan firamare ita ce islamiyya ita ce boko ita ce makaranta hadda alkur'ani in ka dawo karfe biyu ka dawo kenan sai gobe kai da koma makaranta dan haka daga nan kai ta nazari kuma ai ta koya maka lesson a gida amma yaro ya dawo wani lokacin karfe ɗaya da rabi an dawo makarantar boko kuma za a fara musu lesson zuwa karfe uku kuma ya dawo gida karfe biyar yaushe zai tafi islamiyya in ma zai tafi kwakwalwar shi ta gaji jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to saboda yadda lokaci ya insha Allah ta'ala anan ne za mu kwana fa subhana